الشيطان الرجيم من حمزه ونفكه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي جاء بحنفية السمحة والإبراهيمية الشاملة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godewa Allah maɗaukacin sarki wanda ya kamo wannan rana ta asabat wacce take takwas ga watan ramadana hijira na manzon tsira na muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1446 wanda kuma shine uku takwas ga watan uku miladiyar annabi isa in tarihin ya inganta shekara 2025 domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wa'ilan kwanaki masu albarka na watan ramadana wanda cikin ikon allah a darasin da ya gabata mun tsaya a kan aya ta goma sha biyar cikin suratun nisa'i wanda kuma insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta goma sha shida sai dai kafin haka akwai wacce ko waɗanda suka rubuto suna neman jo Allah a maimaita musu aya ta goma sha biyu a ta goma sha ɗaya da ta goma sha biyu cikin ita wannan sura ɗin to ko me suke bukata a cikin Allah ta'ala alam ba su ƙara fahimta kuma ai dama yana da wahala karatu da kafin to malam sai a dan bi karanta shi mu bi a gurguje da izinin Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤه أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان أليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يخش الله ورسوله ويتعد هدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين
na'am ubangiji subhanahu wata'ala a game da waɗannan ayoyi guda biyu musamman faɗin Allah madaukakin sarki yusikumullahu fi auladikum da kuma walakum nisfu ma taraka azwajukum mun ambata in ba ku manta ba dalilan saukar waɗannan ayoyin muka ce dalili na farko cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ziyara gidan Jabir dan Abdullahi dan ya duba shi bashi da lafiya ya same shi ya fita a hayyacinsa manzon Allah ya nemi ruwa yayi alwala yayyafa masa ruwan alwalan kada Jabir sai ya tashi bayan tashin Jabir sai Jabir dan Abdullahi ke cewa manzon Allah ya Rasulullahi me kake ganin zan yi da dukiya ta ni mutum ne mai tarin dukiya ga kuma jinya ta kwantar da ni ina ganin kila ba zan tashi a wannan jinya ba manzon Allah ya ce masa ya jira Allah madaukakin sarki zai yi hukunci sai Allah madaukakin sarki ya sauke wannan ayoyi a ɗayan hadisin wato matar sa'ad bin rabi ta kawo ƙara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an kashe mijinta sa'ad bin rabi'a a yakin Uhud tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya mutu ya bacce da 'ya'ya mata guda biyu baffansu wanda yake kani kowa na mahaifinsu ya tattare dukiyar gaba ɗaya ta mahaifin ya tafi da ita take kokawa manzon Allah cewa gashi an bar su babu kuɗi kuma an sani su yara mata guda biyu nan ba za a aurar da su ba sai da kuɗi manzon Allah ya ce Allah zai hukunci sai Allah madaukakin sarki ya sauke wa'annan ayoyin da gado in ba ku manta ba muka ce wa'annan ayoyi guda biyu aya ta goma sha ɗaya da ta goma sha biyu da kuma ayar ƙarshen wannan suran wato yastaftunak aya ta 176 su su uku wa'annan su ne jimillan ayoyin da suka raba gado a musulunci ba su da tafi Allah yake cewa a gurguje tunda kun nemi a maimaita yusikumullahu fi auladikum ubangiji subhanahu wata'ala da kansa ne yake muku wasiya a game da ƴaƴanku cewa a hidimar gado lizzakari mithlu haddil unsayayn kowane ɗa namiji yana da rabon ƴa mace guda biyu fa in kunna nisa'an fawqa thnatayn idan kuma mata ne guda biyu ko sama da biyu ƴaƴa wanda mahaifinsu ya rasu ya bari ba su da wani ɗaya awa ko kani namiji to gadan su falakunna thulutha ma taraka shine za a raba dukiyar mamacin gida uku sai a ba su wato biyu bisa ukun dukiyar ma taraka sannan wa in kanar wahidatan idan kuma ya ce guda ɗaya tak uba ya rasu ya bari ba ta da wa ko ƙani ya ko ƙanwa ita ɗaya ce yasta falahan nisfu tana da rabin dukiyar mahaifinta wali abawaihi game da iyaye guda biyu uwa da uba likulli wahidin min kuma sursu min mataraka in kana lahu waladun kowane ɗaya daga cikinsu yana da ɗaya bisa shidan dukiyar abin da mamacin ya bari in ya zamto cewa mamacin yana da ɗa ko ɗa ko ɗa'ya maza ko ɗa'ya mata ko duka fa illam ya kullahu waladu idan ya zamto mamacin bashida ko batta da ɗa ko ɗa wa warisahu abawahu masu cin gadansa kawai abawahu iyayensa ne guda biyu a nan gurin fali ummihi thulus sai a ba wa uwa ɗaya bisa ukun dukiyar sauran sai ba wato baban ya mallake fa in kana lahu ikhwatu idan kuma mamacin ko kuma ita mamaciyar tana da ƴan uwa wanda suke uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ina fata mun gane in tana da ƴan uwa shi mamacin to fali ummihi sudus uwar ta tashi daga ɗaya bisa uku ta koma ɗaya bisa shida mun gane in ba ku gane ba anan mutum ne sai ya rasu sai zamto ya rasu bai ma yi aure ba ko kuma ya yi aure ba shi bai taɓa haihuwa ba yana da uwa yana da uba idan iya su ne shi ɗaya ne ɗa a gurinsu baban bashi da wani ɗa wanda yake ƙani kowa ga wannan kuna ganewa iya shi ne ɗansa to wanda za su gaje shi shi ne baban da kuma ma'aifiya a nan gurin sai a raba dukiyar gida uku kashi ɗaya a ɗauka a ba wa uwa kashi biyu a ba wa uba magada sun kare mun gane idan kuma ya zamto ya rasu yana da uwa yana da uba bai taɓa aihuwa ba kila ma yana da mata amma dai bai taɓa aihuwa ba yana da kuma ƙanne wanda suke uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya uba ɗaya su waye magada anan magada har yanzu ba su canza ba uban dai da uwar su ne magada amma sai dai rabon uwa ya tashi daga ɗaya bisa uku ya koma ɗaya bisa biyar yanzu maimakon a raba dukiyar gida uku za a raba ta gida biyar ne sai a ɗauki ɗaya sai a ba wa uwa sannan sai a ɗauki kashi hudu sai a ba wa uba sakamakon samuwar ƙanne ko yayye na shi mamacin mun gane wannan wannan kenan fali ummin surus min ba'di wasiyyati za a yi wannan ne bayan an cire wasiyyar take tabbatacciya wanda babu na kaso a cikin ta yusabiha wanda shi ma mutun yayi wasiya kafin ya mutu cewa in ya mutu a yi masa kaza da wani abu daga cikin kudin sa aw dainin ko kuma wani bashi da ya bari bashi na Allah ne ko kuma na mutane ma'ana bashin Allah zakka ce bai cire ba kudin ba har lokaci ya cin masa sai a cire masa zakkar a'a ba kance yayi sai a yi masa audaini ko kuma bashi na mutane ya dauka to sai a biya masa kafin raba gado ubangiji subhanahu wataala yace aba'ukum ƴaƴayenku wa iyayenku wa abna'uku da wato ƴaƴanku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba ku san a cikin su wane ne yafi kusa da muku amfani ba faridatan min Allah wannan wato farilla ce daga Allah madaukakin sarki inna Allah kana aliman hakima lalle Allah madaukakin sarki masani ne kuma mai hikima ne a cikin al'amuransa gaba daya sai Allah ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum game da matanku waɗanda suke mutuwa akwai igiyar aurenku a kansu to kuna da rabin dukiyar abin da suka mallaka illam yakul lahunna waladun in ya zamto cewa ba su da ƴa ko ɗa muka ce a nan gurin mace ne matar aure a gidan mijinta sai ta rasu mun gane da ta rasu sai zamto cewa bata taba aihuwa ba bata aifu da wannan mijin ba kuma bata aifu da wani mijin kafin wannan ba ina fata mun gane to Allah ya ce mijin da take aure a nan za a raba dukiyarta kashi biyu sai a bashi rabi mun gane sauran rabin ya rage in tana da iyaye shi kenan sai a je a raba irin wattar ka'idar a raba dukiyar kashi uku a ba wa uwa kashi ɗaya uba kashi nawa biyu a rabin da ya rage ɗin kenan don haka Allah ya ce idan matanku suka rasu wanda kuke aurensu kuma ya zamto sun rasu basu da ɗaya da ku ko da wasunku to kuna da rabin dukiyar abin da suka bari fa in kana lahunna waladun idan kuma suna da ɗaya ko ɗa to falakumur rubu mimma tarak suna da ɗaya bisa kuɗin abin da suka kuna da ɗaya bisa kuɗin abin da suka bari in kun gane maganar shi ne miji yana iya cin gadon matarsa mataki guda biyu ɗaya yana iya cin rabin dukiyar mata in ta rasu batta da ɗa ko ɗaya mun gane in kuma ta rasu ta bar ɗaya ko guda ɗari ne ko ɗari biyu ‘ya'yanta ne misali to ko kuma ɗaya ko ɗaya ta bari to shi miji yana da ɗaya bisa hudun dukiyar da ta bari maimakon rabi yanzu za a raba dukiyar gida hudu ne sai a ɗauki kaso ɗaya sai a bashi sauran kuma sai a duba sauran magada inda akwai mun gane kila akwai uwa ko uba sai a basu nasu mun gane in akwai 'ya'ya su kuma sauran dukiyar dama tasu ne duka shine wala kunna rubu'u wala kum rubu'u mimma tarakna illan yakun lakum illan yakun lakunna waladun ay fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna ko min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayni har yanzu su ma matan in sun rasu za a raba gadon su ne bayan an cire wasiya bayan kuma an cire bashi bashi ko na Allah ko na mutane ina fata mun gane haka wala kunnar rubu'u mimma taraktum ku mazaje namiji mai gida in ya mutu raban matarsa shi ma tana da rabo kashi gida guda biyu ko dai ta gaji ɗaya bisa hudun dukiyarsa a yayin da ya rasu bashi da ɗaya bashi da ɗaya da ita ko da watanta mun gane tana da ɗaya bisa hudun dukiya in kuma yana da ɗaya ko ɗa ko ‘ya'ya da ita ko da watanta to tana tashi daga raban ɗaya bisa hudu tana komawa ɗaya bisa takwas na dukiya mun gane shi ne faɗin Allah maɗaukacin sarki wala kunnan rubu min ma tarakna illam yakun lakum waladun fa in kana lakum waladun falakunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn shi ma wannan rabon za a cire shi ne bayan an biya bashin Allah maɗaukacin sarki an biya bashin mutane sannan an iyar da wasiyar suke halattacciyar wasiya ce mun gane wannan a nan gurin muka ce mace idan guda biyu ne a gida ko uku ko hudu wannan rabon da guda ɗaya da aka raba musu aka cire na mace wato ɗaya bisa hudu a inda babu yara ba ɗa ba ɗaya shi ne rabonsu su duka su biyu ko su uku ko su hudu mun gane haka inda yara ko ɗa ko ɗa ko yara da yawa sun tashi daga ɗaya bisa hudu sun koma ɗaya bisa takwas wannan kaso ɗayan dai shi ne za a raba musu su duka hudu ko biyu ko uku ko ita ɗaya take a matsayin matarsa ina fata mun gane sai Allah ya ce wannan ba za a yi bayan an cire wasiya wanda kuka yi ko kuma bashi da ake bin ku na Allah ko kuma na mutane sai Allah ya ce wa in kana rajulun in kuma mutum ne ya mutu yuratu kalalatan mutum namiji ne ya mutu wanda za a gaje shi a matsayinsa na kalala a wimra'atun ko kuma matate wacce take kalala menene kalala shine duk mutumin da ya rasu ba shi da iyaye kuma ba shi da ‘ya'ya ba shi da ƙanne da suke uba ɗaya ko ƙanne da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko yayye da suke uba ɗaya ko ƙanne da suke uba ɗaya mun gane babu wa'annan ma'ana ba shi da iyaye ba shi da ‘ya'ya babu yayye babu ƙanne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma dai uba ɗaya amma akwai ƙanne ko yaye wanda suke uwa ɗaya kawai uba kowa da nasa mun gane wannan shi ne kalala to idan mutum ne ya zamo ya rasu haka ko kuma mace ta rasu haka walahu akun sai zamto yana da dan uwa wanda suke uwa daya amma uba kowa da nasa au uktun ko kuma dai yana da kanwa ko ya wanda suke uwa daya amma uba kowa da nasa mun gane to fali kulli wahidin min huma sudus Allah ya ce ita kanwar kowan da suke uwa dayan to za a ba su ɗaya bisa shidan dukiya mun gane za a raba dukiyar gida shida sai a ɗauki kashi ɗaya sai a ba su ina fata mun fahimci wannan sauran kuma sai a duba kila yana da mata nawa ne ya kasanta ya mutu ba shida ɗaya ɗaya bisa hudu ko sai a bata ina fata mun gane to wannan shi فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إذن كما kannan da suke uwa ɗaya ba mutum ɗaya ba ne sun kai biyu uku hudu ko sama da haka mata ne ko maza ne to za a tara su a kaso ɗaya cikin ukun dukiya ma'ana za a raba dukiya gida uku sai a ɗauki kashi ɗaya sai a basu mun gane haka ba su kashi daya sai su raba a tsakaninsu sannan a nan gurin babu ka'idar lizzakar misul habdil unsayin kawai abin da aka ba wa namiji haka za a ba wa mace ina fata mun gane da haka dan uwa na uwa kawai wanda uwa ɗaya kuka hada da shi in ya mutu to sauran irin yake yake da kuke uwa ɗaya da shi maza ne ko mata duka rabon kuɗi ɗaya ne ina fata mun fahimci wannan Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin wannan ma za a yi ne bayan cire wasiya na shi mamacin ko kuma bashin da ya bari ina fata mun gane wanda za a cire ne ba tare da cutarwa ba wasiyatan min Allah wannan wasiya ce daga Allah madaukakin sarki wallahu alimun halim lalle Allah madaukakin sarki masani ne kuma mai hakuri ne na gaske hakurin Allah ne yasa yake muku bayanin dokokinsa ina fata mun fahimci wannan Allah ya ce tilka hududullahi waɗannan su ne dokokin Allah maɗaukakin sarki a game da rabon gado wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda yayi biyayya wa Allah maɗaukakin sarki da manzansa yudkilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha Allah zai shigar da shi aljanna wacce koramu ke gudana a cikin ta kuma yana mai dawwama a ciki fiha wa zalikal fawzul azim wanda wannan shine rabo mafi girma a gurin Allah maɗaukakin sarki Allah ce wa mai ya asillaha wa rasulahu lalle duk wanda ya saba wa Allah da manzansa wa ya ta'adda hududahu ya kakketa dokokin Allah madaukakin sarki to tabbas yudkhiluhu naran qalidan fiha Allah zai saka shi a cikin wutarsa kuma zai dawwama a cikin ta wala huwa azabul muhin kuma tabbas yana da azaba wacce take wulakanci ne ina ganin mun amsa wannan tambayar ne maimaita waɗannan ayoyin in an gane fa lillahi alhamdu in ba a gane ba godiya ta tabbata ga Allah ubangiji ba mu ladan sauraro da ladan yin bayani sai Allah ya ce واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآبوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما نعم وبنجد سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم game da matattakin da suke zuwa da alfasha a cikin matan waɗannan wanda suke zuwa da alfasha cikin matayenku fastashhidu alaihinna arba'atan minkum ku tsayar musu da shaida guda hudu akan su fa in shahidu idan shaidu sun tabbata haka fa amsikuhunna fil buyuti to ku rufe su a gidaje su daina yawo hatta ya tawaffahunna al mautu har sai Allah madaukakin sarki ya dauko musu ajalin su su mutu haka aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma dai Allah madaukakin sarki ya fasu wata mafita ta daban wannan ayoyi guda biyu da fadin Allah madaukakin sarki walladani ya'tiyani hamilkum game da maza kuma wanda su zo da alfasha minkum cikin ku fa'aduhuma ku cutar da su fa in taba in sun tuba wa aslaha sun gyara al'amuran su fa'aridu anhuma to sai ku kauda kai da su inna allaha kana tawwabar rahima lalle Allah madaukakin sarki mai yawan karban tuba ne kuma mai jin kai wannan ayoyi guda biyu sune hukuncin mazinata kafin sauke suratul nur ina da mun tafsirin suratul nur anan ko bare ko bare ko mun yi tafsirin suratul nur to waɗannan shine hukuncin mazinata kafin sauke suratul nur Allah yake cewa wallati waɗannan matayen ya'tina alfahishata wanda suke kai suke zuwa suke aikata alfasha ita ne zina fi iyali zina min nisa'ikum daga cikin matayenku ku musulmai to fastashhidu alaihinna arba'atan minkum a nemi shaidu guda hudu idan har an samu shaidu guda hudu fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hukuncin mace in ta yi zina shine a rufe ta a gida ba fita har sai ta mutu har sai ta mutu ina ba ta mun gani fa amsiku hunna fil buyuti hatta yatawaffa kunna al maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma kila daga baya Allah madaukakin sarki ya kawo mata wata mafita mata kenan maza kuma sai Allah ya ce walladani ya'tiyani haminkum su kuma maza waɗanda suke zuwa wa alfasha ma'ana suke aikata zina su ma in an kama su da shaidu guda hudu kamar yadda waccan aya tace ko tace to fa'azuhuma su kuma ku cutar da su ta hanyar yi musu alalo alalo mun san alalo alalo a yawo da su a gari ana dukan su da takalmi a wulakance ina fata mun gane shine abin da za mu shine fa'azuhuma fa in taba in sun tuba wa aslaha suka gyara al'amuran suka daina to fa'arudu anhuma sai ku kyale su ina fata mun gane inna allaha kana tawwabar rahima lalle Allah madaukakin sarki mai yawan karban tuba ne kuma mai jin kai wannan shine hukuncin mazinata a lokacin kafin sauke suratul nuh mace in ta yi zina mai aure ce ko marar aure sai Allah ya ce a farkon al'amari a kulle ta a gida kar ta fita ba za ta sake fita ba har sai Allah ya ɗauki ranta saboda ai sai ta fita ne a samu damar mai aikata zina saboda tasa'in cikin ɗarin abin da ke jawo zina ku ne mata sannan yakan faru ne ta hanyar ne fitanku daga asalin inda Allah ya ce a killace ku shi ne mai gidajenku wa karna fi buyuti kunna wala tabar wadda tabar da jahilatul ula to fitanku waje shi ke haifar da duk abin da yake faruwa haka ne to sai Allah ya ce hukuncin a farkon al'amari shine a hana ta fita gaba daya ai magana zina ta kare ko har abada ba za ta fita ba har sai ajalinta ya zo in kin ga ta fita to kila a makara aka fidda ita za a kai ta kabari ina fata mun gani to dama Allah ya ce hatta ya tawaffa kunnal maut har sai mutuwa ta dauke su aw me yaj'al Allah lahunna sabila ko kuma Allah ya kawo musu ta hanya ta daban to sai Allah ya kawo wata hanya shine wani hukuncin na daban wanda muka karanta a cikin suratul nur faɗin Allah maɗaukakin sarki azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin min huma mi'atu jalda wala ta'khuskum bihi ma ra'afatun fi dinillahi in kuntum mu'minin maznati mal'a maznati ya mace saboda ita ne ummul kaba'ir sai Allah ya fara da ita da kuma maznati namiji in an kama su an tabbatar da shaida ta mutum hudu kamar yadda Allah ya ambata a nan surar nisa'i haka a wancan suran ma suratun nubin shaidun guda hudu sun tabbata to a musu bulala ɗari kowanne daga cikinsu in ya zamto ba su taɓa yin aure ba ina fata mun gani sai zamto yanzu maimakon a killace ta a ɗaki a gida har abada ba za ta tashi fita ba zai dai a fita daga wata sai Allah ya ce to an sassauta mata yanzu za a yi mata bulala ɗari ne idan fa ba ta taɓa yin aure ba ina fata mun gane za a mata bulala ɗari sai kuma in ta karɓa Allah sai ya gafarta mata sai kuma ta ci gaba da harkokinta ne yau da kullum mun fahimci wannan haka in namiji ne shi ma sai ne sai a masa bulala ɗari sai kuma a kai shi gidan fursune shekara guda mi'atu jalda wa taghribi am ina fata mun gane bulala ɗari da kuma fursunan shekara guda shine hukuncin ɗanabiji sannan Allah ya ce in an zo hukuncin kada a tausaya wani daga cikin su shi yasa in ta yi zina in za a mata bulala idan ana yin bulalar an yi guda 60 kafin a ƙara 40 din sai ta rasu ba za a bari ba sai an ƙarisa guda 40 din sosai wala ta'kuskum bihi ma ru'afatun fi dinillahi Allah ta karku ji tausayin su wajen iyar da hukuncin Allah madaukakin sarki na addini ina fata mun gane kila an yi guda 75 sai kaga tana galabaita tana suma tana farfadowa ba za a tausaya mata ba sai an ƙara sa mata sauran 25 ɗinta wala ta'kuskum bihi ma ru'afatun fi dinillahi ina fata mun gane haka a gefen ɗanimiji kun fahimci wannan sannan sai zamto a ɓangaren wanda kuma ya taɓa yin aure yana da aure ko kuma a ya taɓa yin aure sai ya yi zina sai Allah ya ba da hukunci su mai a shaiku wa shaikatu idaganaya farjimu kuma albata na kanan minan ma aya ce a cikin alkur'ani mai girma a yanzu ba ta rubuce amma hukuncin ta yana tabbace a cikin wacce sura suratun nuh Allah ya ce wanda ya taba yin aure cikin ku maza ko mace taba yin aure in suka yi zina to hukuncin su shine wato a jefe su har sai sun mutu saboda ba su da sauran amfani a bayan kasa duk mutumin da ko duk matar da kika ga musulunci ya saka mata hukuncin kisa to amfaninta ya kare a bayan ƙasa ne me yasa Allah madaukakin sarki ya bambanta tsakanin masu aure da marasa aure a bangaren hukuncin zina bulala ɗari wannan kuma kisa wanda an tattauna sosai tsakanin malamai a wajen kisan nan shin kafin a yi kisan sai an yi bulala ne ko kuma a kawai jifan za a yi wanda wasu daga cikin malamai suna ganin sai ma an yi wa mutum bulala ɗarin sannan kuma sai a jefe shi sai an mata bulala ɗarin sannan kuma sai a jefe ta zina wato duk mutumin da ya zina in bai taɓa yin aure ba ko ba taɓa yin aure ba musulunci ya mata uzuri na ba ta san meye alaka tsakanin mace da namiji ba ina fata mun gane to ta yi hukuncin shi ne sai a mata budala mun fahimci wannan in kuma ta taɓa yin aure yanzu ta san menene alaƙar da ke tsakanin ɗa namiji da mace sannan kuma ta tashi daga matsayin single ta tashi daga matsayin tilo budurwa da bata taɓa yin aure ba ina fata mun gane duk shekarunta inda bata ta yi aure ba to matsayinta bai kai wanda taɓa yin aure ba a musulunci mun fahimci wannan sai zamto in dai ta taɓa yin aure hukuncinta kawai shi ne a jefe ta bata da wani sauran amfanin ta yi zina saboda in mace ta yi zina to illar zinan yana shafin duk ƴaƴan da za ta haifa a rayuwarta duk wata ta kuskura maniyin zina ya taɓa farjinta ya shiga mahaifarta to wannan digon ba zai gushe bai na shafan al'ummar da za ta haifa gaba ɗayansu duka ta ga tasirin a jikinsu shi yasa illa ta yi mummuna ga al'umma shi yasa kawai sai Allah ya to wanda take da aure ko ta taɓa yin aure ba da wani amfani ta da kawai a jefe ta mutu ta huta haka shi ma namiji saboda zunubi ne wanda bayan illar da yake yi wa mai shi to kuma yakan yi illa wa zuriyar mai shi na gaba da kuma zuriyar mai shi ta baya ma'ana iyaye da kakanni za a ɓata musu suna shi ko daga cikin manya-manya manufofin musulunci akwai kiyaye mutunci kare mutunci ina fata mun gane don misali yaya za ki ji yanzu a ce miki ke an aife ki ta hanyar zinani ki ɗan gwada a ranki ji ya za ki ji za ki ji ba daɗi za ki ji gaba ɗaya kin wadatu da duniyar ba ki bukatar duniyar ma gaba ɗayanta za ki ji wanda ya kamata ki fi girmamawa a rayuwarki ta cewa ma'aikiya yanzu ita ne babbar abokiyar gabarki kin bayyana ko baki bayyana ba ba wata cika tsana za ki ji a ranki sai wa sai ita mahaifiyarki saboda ita jefa ta cikin wannan bala'i kun ga abin muninsa ya kai muni yaya za a ce mutumin da ya kamata ka fi sansa bayan manzon Allah a duniya ka fi girmama shi ka fi mutuntawa ka fi bashi haƙoƙin rayuwa a duniya bayan Allah da manzansa kuma yanzu ya juya shi ne wanda ka fi tsana me ya jawo zina ina fata mun fahimci wannan wannan fa a layin ita wanda abin ya shafa kenan kuma ga shi a gurin Allah in wanda aka haife ta wannan hanyar wallahi ba ta da laifin komai a gurin Allah amma an bata mata suzuriya an bata mata dangantaka ina fata mun gani an bata mata suna sannan haka dangin ita wanda ta yi zina an ɓata musu suna an ci musu zarafi an ɓata musu zuriya balantana wanda kuma za ta ci gaba da aifa bayan zina ina fata mun gani duk ɗan da ya kwanta a mahaifar da aka taɓa yin zina da matar to wallahi akwai wasu ɗabi'u da zai fito da su la shakka wannan la shakka saboda illan zina banda fawai irin bala'i da masifa yanda Allah zai sauke a cikin al'ummar da aka aikata wannan zina shi yasa ku duba ko a jahiliya a jahiliyar farko ba a san ya da yin zina ba sai dai baiwa ya kan ba a san shi da yin zina ba kwata-kwata sai dai baiwa shi sa da manzon Allah yazo yana magana akan zina yana magana akan hukuncin zina na na Aisha radiyallahu ta'ala ta ji ita ce a wata sunil hurra yanzu manzon Allah ya ya za ta iya yin zina abin yana bata mamaki ya ba baiwa ba za ta iya yin zina Allah ya kiyaye zaka sai Allah madaukakin sarki ya canza wancan hukunci wannan hukuncin da waɗancan hukunci da muka karanta wato a wannan sura mai albarka sai Allah ya ce إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون نعم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما نعم ubangiji subhanahu wataala ce innamat tawbatu ala allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalati thumma yatubuna min qarib ku sani cewa Allah maɗaukacin sarki yana yin tuba ne yana gafarta wa mutane ne ayyukan zunubansu ga waɗanda suke aikata zunubi bisa jahilci tun mai tubu na min karib sai kuma su tuba kurkusa su tuba cikin sauƙi cikin kusa da sun gane cewa laifi ne sai su tuba su je ne to waɗannan su ne wanda Allah maɗaukacin sarki yake musu gafara fa'ula'ika waɗannan su ne ya tuba Allahu alaihim Allah yake karban tubarsu yake musu tuba wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah madaukakin sarki mai ilimi ne kuma mai hikima cikin al'amuransa Allah yake wala tajid tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati babu tuba Allah baya karban tuba game da mutanen da suke aikata ayyukan sabo bas tashi tuban ba hatta idha hadara ahdahumul maut har sai mutuwa ta zo wa mutum sai ya ce inni tubtul an yanzu na tuba Allah baya karban irin wannan tuba walalladina yamutuna hakan nan Allah baya karban tuban waɗanda suke mutuwa wa hum kufar alhalin suna cikin kafirci waɗannan ulaika atadna lahum azaban alima sune waɗanda muka tanada musu azaba wacce take mai radadi inda Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyin ubangiji subhanahu wataala ke cewa Allah madaukakin sarki yana karban tuban bayi ne wanda suke aikata aikin sabo cikin jahala cikin jahilci duk wanda ya aikata aikin sabo ya san sabo ne ko bai sani ba sunansa jahili domin ya jahilci wane ne Allah maɗaukakin sarki ina fata mun gani sanin wane ne Allah maɗaukakin sarki shi zai hana mutum saba wa Allah ɗin ba girman saban ba a dubi girman wanda aka saba wa mun fahimci wannan shi yasa sai Allah ya ce to duk wanda ya aikata sabo to ya yi shi ne bisa jahala jahili ne shi wannan idan ya tuba kusa Allah maɗaukacin sarki yana zai yafe masa Allah yana karɓar tuban irin waɗannan duk wanda ya aikin sabo kowane irin sabo ne ko da ko shirka ne ko da ko alaƙa sai da boka ko da alaƙa sai da malamin subbu idan mutum ya tuba an karibin wato Allah zai gafarta masa menene an karib shine kafin mutuwa ta zo masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki yana karban tuban bawa malam yugargir matakar bawa bai zo gargara ba ba a fara cire masa ransa ba ina fata mun fahimci wannan dan haka kofa abu da take ya ke baiwar Allah kin san sabanki yayi yawa zunubinki yayi yawa zunubinki in ya bayyana a duniya za a ganki ba ba nauyi za a ganki ba mutunci za a ganki ba girma ke kin san naki daga ke sai ubangijinki to ki tuba ki koma zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah zai karbe ki ina fata mun gane kofar tuba a bawa abu take matukar bai zo gargara ba menene gargara shine an fara zare masa rai daga lokacin da ya ga mala'ikan mutuwa ya zo kansa to daga nan ko ya tuba ma Allah baya karban tubansa ina fata mun gane amma kafin haka to Allah yana karban tuban bawa ko da ko din shirka ne ko menene mutum yayi Allah yana karban tuban bawa mun fahimci wannan wato abin da ake gudu shine kada kina cikin sabo kina cikin sabo Allah ya tashi daukar ranki zai miki dauka ɗaya ne babu notice babu alam kawai to nawa ne aka yi tana shara ta faɗi taro ta tafi kenan an yi kuma yi ba an yi tana zina an ɗauke ran an yi ko ba yi ba an yi kwana-kwanan nan ba a zuwa ba kwana-kwanan nan gashi na a hotel wata mata ‘yar jigawa Allah ya gafarta mata wani ya ɗauke ta sun tafi shashanci abuja a ɗakin hotel suna fasikanci ya faɗi ya mutu kuma ya mutu ya mutu kenan ba ita kuma tana can kulle har yanzu haka duka duka magana da nake ku bai kai wata guda da yin wannan ba to irin wannan shine abin da ake gujewa dan adam mutum ya rasu yana sabon Allah bai tuba ba shi yasa akwai alamar rahama ta bawa rahamar Allah akan bawa in ya zanto kafin ya rasu ya saka masa wata jinya da ɗauki lokaci yana yi an ba shi dama ne ya gyara wasu abubuwa ya tuba zuwa ga laifinsa da ya yi ko ya tuba kyakkyawan tuba ya ji aransa cewa in ya tashi ba zai kuma maimaitawa ba ya warware matsalar da ke tsakaninsa da wance da wane ta ci mutuncin wa ta zagi wane wata labin da haƙƙi kaza ta nemi gafar ta nemi afuwarta ta nemi yafiyarta kafin ta Allah ta so wannan alamar rahama ce ina fata mun gani ballanta na yanzu kwatsam kawai kin shirya za ki tafi azare sayayya za ki je ki dawo kila ma kin jika kullum masa kafin ta tashi bari ki je ki dawo ashe a can Allah zai karɓi rayuwarki kwatsam sai ki tani hatsari sai ki ga kin tafi da ciwo ko ba ciwo kin tafi to irin wannan mutuwar shi ake gudu kowa ya san zai mutu amma abin tashin hankali a ina zan mutu yaushe zan mutu me nake yi lokacin da zan mutu wannan shine matsalar ga manzon Allah ya ce innamal a'malu bil kawatin ayyukan bawa suna nan ana gwada nauyin su ne ko akan dauke su ne akan a ƙarshe me ya mutu yake yi kowa za a tashe shi da abin da aka kashe shi akan yana yi wata tana kan sallayen sallah ta rasu ta tashi tana sallah dan Allah baki tsaranki ina ma ke bace kuma bari ku jin gaya muku wani abu wallahi Allah madaukakin sarki yakan kashe mutum ne akan abubuwan da ya zalunci yana yi yau in zumunci gulmace ko shakka babu in kin yi wata kalmar ki ta karshe da ake ba duniya ita shine gulma sosai wallahi kin gama cin naman wannan kin hada wannan kin hada wannan kin shiga mota baki kafin kice komai kwatsam Allah ya zara ranki a kar ya dame ki irin damage da ake wajen hatsari daga kai ya fashe gangar jiki ta fashe wannan wata hikima ce ta Allah da yake so nuna mutane aya kila kafin ma wannan fatsafatsan ya faru an zare ran mai abu kila an zare kawai damuwar a wani hali ne Allah zai ɗauki rayuwarki a wani hali Allah zai ɗauki rayuwarki gobe sati wani abu ya faru a garin bauchi na ga kun ji labari ranar azumi na biyu ranar ladi da magariba ko wata mata sun yi fada da mijinta akan abin shan ruwa ya mata bulala kuma ta rasu ya doke ta ya zana ta da bulala kuma ta rasu o ba ku zuba da aikun ji gobe sati maganar ko sati ba ta yi ba ran ladi abin ya faru lokacin shan ruwa lokacin buɗe baki dukkan jaridun nan sun rawaito har uwar gulma bbc ita ma ta rawaito wannan labarin amma ku saurara ku ji dalilin yin faɗa wai akan abin buɗe baki akan yaya za a raba abin shan ruwa akan haka har ya ɗauki bulala ya zana ta kuma sai ta rasu wannan abin aya ce wallahi ya riga ya faru ita Allah ya gafarta mata Allah ya jikanta shi kuma Allah ya kubutar da shi Allah ya gafarta masa amma akwai abubuwan lura a ciki yanzu kuna ganin don girman Allah mutum zai sa kudinsa ya ɓata lokaci ya ɓata zamani ya bi dukkan cikin gari ya kasa zaɓen kowa ya zaɓo mace ita ne ma ta biyu a cikin matan ita ne matarsa ta biyu matansa guda biyu ne ta biyun ce ya ɗauko ta a matsayin mata ta biyu ya ajiye a gidansa kuma a kan abin buɗe baki da ki gudana doke ta kuna ganin zai yi ba shi ne matsalar ba akwai wata matsalar daban abin buɗe bakin ba shi ne matsalar ba wannan shi ne zahirin gaskiya akwai wata matsalar daban ai ko shakka babu abincin da zai ci da iyalansa da abin buɗe baki na watan ramadana gaba ɗayansa bai kai matar daraja a gurinsa ba ya kai to me yasa zai doke ta akan abin buɗe baki akwai wani abu akwai wata matsala haka ne Allah ya gafarta mata kuma gashi Allah ya kaddara azalinta a lokacin yaci kila da ke ne zaki ce barki dauki barki bari tunda lokacin dama ya ya kaddara za ta mutu za ta za ta mutu amma jazo kafin ta sha ruwa sai Allah ya dauki ranta sai ta fita na azumi da Allah madaukakin sarki kun ga ta mutu ne sa'ima amma yanzu Allah ya gafarta mata ta mutu tana cece kuce da mijinta tana ɗaga murya a mijinta ko tana masifa a mijinta har ta kai ga ya ɗauki bulala ya zana ta wanda kuma shine Allah ya kaddara sanadiyar rasuwarta ta jefa kanta cikin bala'i ta kuma jefa mijin cikin me cikin bala'i to wallahi wannan ba shine laifinta a gurinsa ba akwai wasu laifukan da yawa da har ta kai ya ɗauki bulala ya zana ta kuma kullum abin da nake gaya muku shine duk matar da ta kai wai mijinta da ya ɗauki hannu ya kai jikinta da sunan duka ko bulala sunanta ballagaza wallahi ballagaza ce ba mace bace wallahi ta zubar da mutuncinta da ya mace ne gaba daya namijin ya auro kin kuma ya ɗauki hannu ya doke ki a'a wallahi tallahi kin lalata kanki ne kin zama ballagaza ce kila kin zama kazamiya ne akwai abubuwan da suke rage wa ya mace daraja da yawa a gurin miji wanda har zai iya kai hannu ya doke ta akwai ayoyi nan gaba kadan insha Allah ta'ala zamu zo bayani zai biyo ta kai ina fata mun gani amma ko na mutu kafin lokacin ila gobe ko ko wani sati ku sani cewa ku sake ji a ranku duk matar da mijinta ya doke ta wallahi ballaga za ta yi ba ta san waye kanta ba ta sauka daga maganar ta da ya mace ta koma wata halitta daban sosai kila in kin ga dawai kace saniya kai saniya bai ta baya dukan ta haka kawai wannan shine zahirin gaskiya bayani zai zo in Allah ya mana nisan kwana kan wasu ayoyi da zamu karanta nan gaba ina fata mun gane yawa Allah madaukakin sarki yace lalle Allah yana karban tuban bayi ne tuba ta kusa kafin wato rai yazo zai yi halinsa da haka kofar tuba abu da take ki tuba ki tuba ki tuba zaki iya mutuwa yanzu ko an jima ko gobe ko jibi fatan mu dai ubangiji subhanahu wataala ya sa mu tuba daga zunuban mu kafin Allah ya karɓi rayuwar ina fata mun gane Allah yana karɓan tuban bawa matukar bawa bai zo mutuwa ba ina fata mun gane haka akwai lokacin da ko duniyar gaba da za a zo shi wanda Allah ma ba zai karɓi tuban kowa ba lokacin an zo dab da alkiyama har wasu ayoyi na alkiyama manya sun bayyana kamar fitan dabba da makamantansu kamar fitowar rana ta yamma rana ta fito ta yamma kofar tuba ta kare a lokacin wani aikin alheri mutum ya yi matukar ba ya saba yinsa ba ne ba zai masa amfani ba wata tuba in mutum ya yi ta bai tuba ba to ba za ta mata amfani ba haka yanzu kina nan tuba tana nan buɗe a gurin Allah maɗa sarki in kin tuba Allah zai gafarta miki musamman a cikin wannan wata na rababana amma fa in ya zamto sai shi ga mala'ikan mutuwa wallahi kin tuba ba shi ba shi da amfani Allah ba zai karba ba ina fata mun gane haka Allah ya ce wala tajid tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at Allah madaukakin sarki baya karban tuban masu aikata zunubi wanda basu tuba ba har sai da mutuwa ta zo musu sai su ce sun tuba kun ga irin wannan tuban ai fir'auna ba yayin shi ko fir'auna yayin shi fir'auna bayan ya gama saban Allah sa ya gama komai lokacin da aka zo ya bi annabi Musa da tawagarsa yana neman kama annabi Musa ya halaka shi annabi Musa da ya zo riski wannan kogin ya roki Allah yaya za a yi ga Fir'auna a baya da jama'arsa ga kuma kogi ya tare Allah ya bashi umarni ya fasa a doki kogin da sandarsa ko shikenan doki kogi hanya ta bude suka shiga suka tsallaka kai Fir'auna wawa da ka zo ai ya kamata ya musulunta tun daga nan kogi kaga kogi ya daskare kuma kawai sai ka shiga kai ka san ba ka daskar da shi ba ya shigar da wagar sai na tanin zai wuce ya je tsakiya mutanen annabi Musa kuma sun gama fita sai Allah ya narkar da kogi ya haɗe shi lokacin da ya ga halaka sai ya ce me hatta idza adraka hulgharku qala inni amantu billadhi amanat bihi banu isra'ila sai da ya ga lalle ga ruwa da cinye sai ce to yanzu kan na yi imani da ubangijin da banu isra'ila wato su ne su musa suka yi imani da shi mai allah ya ce masa al'ana a yanzu sai da kaga azabar allah to karki yadda irin wannan ya same ki allah ka samu cika da imani allah ka ba mu ikon tuba kafin lokacin mutuwar haka walalladina yamutuna wa hum kuffar haka duk wanda ya mutu yana arni yana kafiri to Allah maɗaukacin sarki baya karɓar tubarsa dama tuba ce da zai marar ma'ana sai bayan ya mutu sai ce dai tuba a'a lokacin mutum yana raye a nan ne yake da damar tuba Allah ce ulaika atarna lakum azaban alima sannan su ne waɗanda muka mustanadin azaba wacce take wato mai raɗaɗi sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعملوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردت وكرهتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن كنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا na'am ubangiji subhanahu wata'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuɗin da suka yi imani la yahillu lakum an tarithun nisaa karha baya halatta gare ku ku musulmai maza masu imani ku rika gadan mata a gurin iyaye da kakanninku a bisa tilas wala ta'dhulukunna hakan nan baya halatta ku killace su ku hana su yin aure litathabu bi ba'd ma ataytumuhunna kawai dan ku cinye wani abin da kuka basu illa ayyati nabi fahishatin mubayyina sai dai ar in har sun zo da wata alfasha wacce take bayyananna wa ashiruhunna bil ma'ruf ku mu'amalance su mu'amala kyakkyawa mu'amala daddada fa in karihtumuhunna in ku su idan ma'ana sun bakanta muku har kun ji ba kwa san su to fa asa an takrahu shay'an yaso da dama za ku ji ba kwa san abu amma wa yaji alallahu fihi khairan kaseera sai kuma Allah madaukakin sarki ya sa wannan abun alkhairi ne a gare ku mai yawan gaske ina fata mun gane Allah ya ce wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin idan ɗayan ku kun so ya so ya canza wata mata da wata mata da suke tare wa ataitum ihdahunna qintaran alhalin kun ba wa ɗaya daga cikin su wata dukiya mai yawan gaske fala ta'khudhu minhu shay'a to ku sake su ba tare da kun karbi wannan dukiyar ba wala ta'khudhu shay'a ata'khudhu lahu inda za ku karbe shi buhtanan wanda hakan laifi ne wa ithman wanda yake zunubi ne mubina bayyananne inda Allah madaukakin sarki wa kaifa ta'khudhunahu ta yaya za ku karbi irin wannan dukiyar a gurin matayenku dan za ku sake su wa qad aqda ba'dukum ila ba'd alhalin sashe ya taku da sashe wa akadna minkum mithaqal ghalida sun kuma riki alƙawari wanda ke karfa daga gurinku inji Allah madaukakin sarki Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani wanda a ce a wancan satin na gaya muku abin da yake faruwa zamanin jahiliya shine idan mutum yana zaune a cikin iyalansa sai Allah ya ƙaru kwanansa sai ya mutu to tsakanin ‘ya'yansa da yayyansa ko ƙannansa maza da matarsa da ya bari guje-guje za a yi ta yi ta yaya wa'yannan tsakanin ‘ya'ya da ƙanne ko yayi kowa zai ƙoƙarin ɗauko riga sai ya jefa wa matar in ya jefa mata yin ta zama tasa in ya ga dama ya zauna zaman aure da ita in ya ga dama ya aure da ita ya karbi sadakinta in ya ga dama ya ajiye ta ita ba mata ba ita kuma ba miji ba ita ba mata ba ita kuma ba ba zaura ba har sai Allah ya kashe ta a gidansa musamman in ya ga tana da dukiya ina fata mun gane haka tsakanin wato yayyan da ƴaƴan mamacin za a dinga yi idan ɗa ne in ya zo ya samu kishiyar mahaifiyarsa ba in ya jefa mata riga shi ko wando ko wani kayansa in ya jefa mata shi ta zama tasu in matan sun kai goma in ya jajjefa musu duka shi duka sun zama nasa ya rage nasa sai ya duba suwaye masu kyau a ciki sai ya aure su suwaye masu dukiya a ciki suna da kyau sai ya aure su ya mallake dukiyar suna da dukiya ba su da kyau sai ya bar su a gidansa ya mallaki dukiyar bai bar su sun fita sun yi aure ba ina fata mun gane kuma shi bai aure su ba mun gane in kuma Allah ya taimake ta tana jin rasuwar mutum sai ta fice a guje ta fi dangin su gidansu shikenan ta sha wannan shine jahiliya kenan jahiliya kenan to sai Allah maɗaukacin sarki shi yasa kun ga wannan surat wallahi sura sai da Allah ya ba wa mata ‘yanci da kyau a ciki duk wani wanda zai maka maganar ‘yancin mace koma bayan Allah wallahi ƙarya ne ƙarya ne menene yanci a an baki dama ki fito sirara cinyoyinki a waje kafadinki a waje iska ta buga lana ta buga an saka ki a tallan sabulu eh mana tallan sabulu tallan mosquito maganin sauro ko ko me alakar mace da san mosquito kuma to me yanci a ciki kin zama abin talla kenan tallan omo sai shiga an sako ta ta yakin galabaki ya wani tallan makilin kima ki ta wuce haka Allah ya wucin da ki fiye da haka me abin buri gashi nan ku duk wanda ya shi dan garin ruwa dan bure kuna shiga za ku da kun ga wani bana wani signboard sai ku ga ta yangare baki tana tallan makilin ko tana tallan kafu zabuwa ko tallan omo wallahi ku yana cikin musulunci babu wani addinin da ya ba ku ‘yanci irin musulunci ku duba halin da ake ciki ba a jahiliyar sai Allah ya ce ya ayyu halladi na amonu ya ku wanda suka yi imani la ya fillu lakum an tari sun nisa a karha baya halatta gare ku ku rika gadon mata irin wannan gado na tilasta baya halatta inda kun ga anan an cire mata a cikin kayan da za a gada mun gane ayoyin baya sun ma kasa gado sun bata haka ne bayan sun baki gado kuma sai aka ɗora miki wani mai ɗawainiya da ke ki kurmin shagadan ki aljihu ki je kuma ku cinye nasa wannan sai musulunci baya halatta ku rika gadan mata irin wannan gado na wulakanci na tilansu wala ta'dhuluhunna kada kuma ba gadon ba ku rike su a gida saboda suna da dukiya ba ku bar su sun fita sun je sun yi auren su ba da ta habu bi ba'dhi ma ataytu muhunna ko kuma kawai dan ku cinye abin da kuka ba su na dukiya wanda a nan gurin misali mutum ne zai auri mace in ya aure ta sai zan so ana zaune ana zaune kun san daɗin sadakin da ake sadaki ne na gaskiya sadaki ne bi ma'anar sadaki yau kamar yanzu a ce mutum ya auri mace a sadakin ta ya dauki miliyan 15 ko miliyan 20 ya bata sadaki an zauna shekara 1 biyu uku shekara hudu sai ta ishe shi ya sake ta yana kallon miliyan 20 dinsa ina fata mun gadi ya zauna da ita baya santa da ta sai watsa kashinta mun gane sai ya watsa kashinta kana nan a gidan dai baya mu'amala ta baya kula ta kila baya ba ta ci da sha ma gaba daya har sai ta gaji da kanta sai ce to in tana so a sauwaka mar sai ce to biya ni kuɗi na biya ni kuɗi na shi kenan sai ta biya shi sai kuma ya sake da ya saki ina fata mun gane to Allah madaukakin sarki ce kada ku yi haka wala ta'dhuluhunna litabhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa an yi ake na bifashishatin mubayyana sai dai in sun zo da wata alfasha wacce take bayyananna kila ya bayyana masa mazinaciya ne tana gidan aurensa to wannan abu laifi sai zauna ta biya shi kudinsa ya suke ta kila mafaɗaciya tana ɗaga murya a kansa yana magana tana magana ita ma babu laifi sai a zauna ta wannan ba matar aure ba ce yana magana tana magana wanda a irin al'ummar mafiya yawan mutuwar aure yana mutuwa yana mutuwa akan wayannan abubuwan ɗaya daga ciki faɗin faɗa ko sa'in sa tsakanin miji da mata namiji sarki ne namiji yana da mulki yana da izza babu namijin da zai yarda in dai ba soko bane shi kina faɗa magana kina masa tsawa kina jiri yana faɗa kina fa haka bane ƙarya ne wallahi ba so ku bane ba zai taɓa yadda da ke ba ina fata mun gane amma in soko ne sololo biyo ne sai ki yi fiye da haka ma sai ku zauna lafiya ina fata mun gane to in yi irin wannan halin ya bayyana ko kuma a ya bayyana mata cewa ita ƙazama ce jimin da'imin kafarta kullum gani kamar ta saniya gwanda masana za ka kofato za ka kasa gane kafar mace ce ko kafar namiji ne wanda yake cikin aikin wahala eh haka ne aiki ƙazaliya ce wari take yi saboda ƙazanta ina fata mun gane misali ɗakin ta kata kata kata kata kata ko ina za ka iya samun ko a kan gado can a kan kaza kaza nan yaro ya yi kashi a cikin ko yana zaune a tsakar ɗaki ba a ɗauke ba kaza kaza sai ya bayyana haka ne misali ah ba kwa yi ne ba kwa yi ne kuna yi to irin wannan in ya bayyana irin wannan ɗabi'ar ne da ita shi kenan sai mutum to shi bai da ba a zo a zauna ba zai iya zama da ita a haka ba da haka sai a mayar masa sadakin sai a mayar masa mujantinsa a shigo ina fata mun gane wannan Allah ya ce illa ayati ne fashin mubayyina sai Allah ya ce wa ashiru kunna bil ma'ruf kuma amalance su mu'amala wacce take mai kyau da dada maza ake gaya wannan ba maza ake gaya wannan cewa su mu'amalanci matan su mu'amala wacce take mai kyau shi yasa wato kalli rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzon Allah bai gida ne mai gida bi ma'anar mai gida cikakken mai gida na bisu ne tsayayye akan hidimar iyalinsa ga fara'a ba cin mutunci ba zagi ba rowa ba ƙoro ba ƙanƙamo ga shimfiɗar fiska ga taimakekeniya abu ne mai sauƙi ki samu manzon Allah yana kanka da gari a matarsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam bare ya ɗora tukunya ina fata mun gani ba ma wannan ba ga wasanni a cikin gida ku kalli Aisha radiyallahu ta'ala anha take bar labarci wata na mun yi tsere da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ina karama ban tara kitse da nama ba sai na wuce shi bayan shekaru kuma aka sake yi lokacin na yi tara kitse na tara nama sai ya wuce ni manzo Allah ce hadihi bitlika an yi daya da daya wannan yanzu na rama abin da kika mun na wancan shekarun baya wannan fa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zauna a cikin iyalansa manzon Allah in yayi sallar isha'i baya fita fira baya fita majalisa daga sallar isha'i sai gida in ya shiga gida yakan zauna wani lokacin a ɗakin matar da zai kwana a ɗakin ta sauran matan da sauran iyalai a taru a zauna a yi taɗi a yi zance a yi raha sannan kana ko ta sallama da shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta tafi ɗakin ta ta kwanta wani lokacin in ya shiga bayan an gama hira zai bi kan ɗakin kowace wance kina halin lafiya to na bar ki lafiya sai da safe sai ya zaga duka kan ɗakin matan har yanzu zauna a ɗakin da zai kwana wannan fa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma malam katina saboda masifa ta waye ya mace manzon Allah ya taɓa yajin aiki a gidansa na wata guda wata guda manzon Allah ya yi yaji a gidansa yana zauren kofar gida sai da ya kwana 29 karatu zai zo shi za mu karanta suratul ahzab in Allah ya ya ba suratul ahzab da tahrim da talak har sai da Allah ya so iyali sa annabi ko ya ayyuhan nabi kulli azwajika aba wannan ba ya nisa da in kunna fi dunyal hayati dunya wa zinataha fa ta'alay ummati kunna mata'an hasana wa sarri kunna sarahan jamila Allah ya ka gaya musu ya manzon Allah ku matan manzon Allah ku zo idan duniya kuke so da abin da ke cikin ta manzon Allah take musu zaka ba su duniya ba dai kuɗi bane zinariya azurfa kayan kwalliya zan ba ku ka gaya musu zaka ba su sannan wa sarri kunna sarahan jamila sannan kuma a rabu da ku sake ku shi kenan kowa tafi kayansa amma ga Allah yana cewa wa ashiru kunna bil ma'ruf ku mu'amalance su mu'amala wacce take ne kyau dan Allah a lokacin da kika zamto cewa duk lokacin da mijin ki zai miki fada shiru kike yi ki ji me zai fada in ya gama ki bashi hakuri dan Allah zai dauki gudanar da ke zai dauki hannu ya doke ki ba ma wannan ba ki kaddara kina mai da martani daya biyu amma sai aka ce lokacin da yake magana hajiya kin yi kwalliya kin sa kaya masu kyau kina kanshi ko kin barfada koda da waye da makamantansu wala din masifa ba zai dauka hannu ya doke ki ba zai iya ba to wannan wannan halin shi ne halin da ake so mata ta zama a cikin gidan mijinta amma ta zauna a cikin gidi rigar ta tashi da shi da safe har magariba ita ne a jikinta kafarta kamar ta je ƙauyenmu da kafa ta dawo dama babu lalle farce tsangala-tsangala kamar mai tumbushi tana warin hamata kanta wata shida bata kitse ba yana tsami ba haka bane rigarta nan koko nan manda nan barkono nan nono tana sha ruwa ya zuba nan fitsarin yaro ta yaya za a zauna lafiya ku gaya mu abin a zauna lafiya bai Allah ce waye a wamai yunar sha'u filistiyyar da kuma filki sami gairi gobe ga su ne waɗanda suke rayuwa cikin kwalliya inda Allah maɗaukacin sarki in an zo gurin jayayya wajen kace na ce su ba sabgar su bane ba layin su bane ke kin ajiye matsayinki na kwalliyar kin ɗauko abin da Allah ya ce ba halinki bane na ɗaga jijiyar wuya kin ɗauka shi ne hali sai ya za zauna lafiya bai wa Allah wata za ta iya kwana uku tana mai riga a gidanta mama wallahi ko kala biyu kika mallaka a duniya na kayan sawa ai da kamata ki kwana biyu da riga ɗaya a cikin ki baiwar Allah bari in gaya muku wani abu kun ga maza za ku ji ana maganar wane ayyandu mai gidanta shekarar uku bai dinka mata a tamfa ba bai mata dinki ba ila tana ganin kamar bai da shi ne wallahi ba wai kawai zuzutun babu bane tasrifin kanta cikin kaya ne bata iya ba sarrafa kayan ne bata iya ba shi yasa wallahi namiji idan kala biyu ya mallaka miki shine kayanki in kin iya juya su ki saka ta nan ki gyara ta nan ki wanke a nan ki tsaye da guga wallahi ko ba shi da kuɗi ko ba shi tsaye ya ci ya ƙara da wasu kanan wallahi na gaya amma ya sha da kyar ya sha gubi ya je ya sai miki a tamfa roba naira dubu ya biya an ɗinka naira dubu uku ko dubu biyu kin zo kin saka landa kika saka baki cire ta ba sai da ta zamto cewa nan ta hada arnakiya ta shata gumin nan ta ba da gumi a rigar ba haka ba ne don Allah ta yaya ta yaya ta yaya zai sake nemo wani ai ba zai nemo ba daga irin haka abu kalilan zai hada ku abu ɗan kaɗan zai hada ku yanzu zai tara jijiyar wuya ila irin wannan in akwai abin da ya fi gaban duka ma zai yi ina ba ta mun gani saboda Allah ce wa ashiru hunna bil ma'ruf kuma mu'amalance su mu'amala mai kyau ai dai shi yanzu mijinki ba zai kai karar ki gidanku ba ya ce ya koro gida ne saboda bacca wanka ko saboda ke kazamiya ne akwai kara ba zai yi haka ba haka ne so akwai ne fuka da yawa wanda miji ba zai iya kai karan matarsa ba a kansu amma ita san laifin ne shi ya san laifin ne amma ba zai so ya kai karatta kai akwai laifin da wallahi ko a mahaifiyarta ba zai iya faɗa ba haka ne to irin wannan sun taru sun taru sun taru sun taru kila ya kawo abin bude bakinsa ko kuma kin zo kin ballagazar yana magana dama ga kinan kin hada arnakiya kin fito daga kifu kina warin hayaki ko ga tsamin kaza ga kaza ga kazanta sannan yana maganar ga yanda za a yi da abu kaza ke kuma kina kokarin alwazarantar da yana fada ke ma kina fada ya ba zai doke ki ba sai doke ki dole ai amma hakan Allah yake cewa wa ashiru kunna bil ma'ruf kuma mu'amalance su mu'amala wacce take mai kyau shi yasa ina take narata muku duk wacce kika ga mijinta ya doke ta wallahi ba ta san waye ita ba ta manta meye asalinta mun fahimci wannan Allah ka sa mu gyara a gyarawa zaki gyarawa zaki take yi taimakon Allah ki gyara sai Allah ya gyara miki kawai shi ki gyara Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna idan kun ji ba kwa san su fa asa an takrahu shay'an za iso da dama za ku iya kin abu wa yaj'al Allahu fihi khairan katira sai kuma ku ga Allah madaukakin sarki wato ya saka alheri mai yawa a cikin abin da kuka kin to ke baiwar Allah na farko ke ba iya magana ba ba ki iya magana ba ko kina magana kamar kina magana da wasu maza ƴan uwanki ko kina magana da kawayenki ko kina magana da ƴaƴanki ko kina magana ya kamata ki koyi salon magana da miji kalan magana zaki da mijinki ya zamto cewa ta bambanta da zaki magana da babanki ya bambanta tsakanin zaki magana da danki ya bambanta tsakanin zaki magana da kawarki miji miji ne ina fata mun gane haka ke ba iya magana ba ke ba tsafta ba ke ba iya girki ba ko to in ya tashi ya fushi menene abin da zai tuna ya ji cewa in ya ƙiki ta nan to ta nan kuma kina da wani alheri ado akan haka muke rayuwa ko kowa yana da nasa matsala amma abin da ake fata shine bangaren alheran mutum su fi matsalolinsa yawa shi yasa idan aka kalli alherin sai a yi haƙuri da matsala amma ke gaba da an hanga dulayin alherin babu ko daya to ya za a yi ta ina za a fara shi ya ko wallahi ko namiji ne kaga yana da aure yana bibiyan matan banza a waje wallahi mai laifin farko mata ce da ta kula da shi ta kiyaye mutuncinta ta tsaya a matsayinta na ya mace ba abin da zai kai shi wurin wasu matan banza a waje babu fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira Allah ce in kun kisu to so dama za ku ci abu amma sai Allah madaukakin sarki idan to cewa ya sa alheri mai yawa a ciki to ce duk kofan alherin babu a gurin ki Allah ya kiyaye shi yasa ai ba ku taba ganin mutum ya je ya auro mace dan kawai bari ya aure ta ta zo su ke ta ba duk wanda kika ga ya aure ya yi aure ya janye riki ko a hanyar wajen rike wanne in aka samu duk rashin hakurinsa duk rashin adalcinsa duk bala'insa sai kin ba da kofa kafin mu yi bala'in kai ko to sai zan baki duk baki ba da kofa ta ko ina ba dole sai ya yi hakuri akan a baya sanki sai zauna da ke kuma a haka ina fata mun gani Allah ya gyara mana kan mun gyara sai Allah ce wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin idan ku maza kun so canza wata mata da wata mata ta daban ashe ya halatta mutum yana da matansa guda hudu sai da cewa wante ɗabi'arsa da halinta bai masa ba kawai baya santa sai canja ta sai sake ta ba cin mutunci ba cin zarafi to to wance zaman mu fa ya kare saboda dalili kaza da kaza da kaza da kaza da kaza don haka yanzu mu sauwaka wa juna ya halatta a musulunci ina fata mun gani ya halatta a musulunci shine wa in aradtum istibdala zawjin in kun so canja wata mata da wata mata ta daban wa ataytum ihdahunna qintaran alhalin kun ba wa ɗaya daga cikin su wani tarin kuɗi mai yawan gaske misali ya aure ta da ya aure ta ya ba ta sadaki a irin wannan lokacin naira miliyan 50 kina ganin wasa ne shi ne misali ba zai zai yi ya ba ta sadaki naira miliyan 50 an zo an fara zama sai ga ɗabi'unta da halinta ba su yi masa ba to yana da dama ya sake ta amma abinda Allah ke magana yanzu a nan tunda kai ne ka ji cewa za ka sake ta kuma ka ba ta kuɗi masu yawa kana ganin kuɗin to fala ta aku domin ku shai'a farko karɓi komai a cikin wannan kuɗin shi ya bar mata ka je ta injariya da ta jajari ina fata mun gane kana sai su ke ta mun fahimci wannan Allah ya ce wa kaifa ta'khudunahu yaya ma zai a ce za ku karbi abin da kuka ba wa mata kawai din za ku ci shi ta yaya ai abin da yi kyau ba ko wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha a ta'khudunahu buhtana wa ithman mubina yanzu za ku karbi irin wannan kudi bayan kun bayar da suna to ku sani karban fa laifi ne babba a gurin Allah madaukakin sarki zunubi ne mai girma mutum dan zai saki matarsa sai ya karbi wani kudi alhalin ba matar ce ta bayyana wani hali mummuna da ya kamata a yi haka ba kamar da muka bayani a baya mun gane in ta ta bayyana wani hali mummuna babu laifi abai ya zauna ya nemi kudinsa da ya kashe a biya shi ta biya shi kana kuma sai sake ta amma ba ta nuna wani hali mummuna ba kuma ya zo ya sake ta ya nemi ta biya shi kudinsa Allah ya ce wannan wato al'amari zunubi ne mai girman gaske ina fata mun gane sai Allah to yaya ma za a yi karbi wannan kudin wa kad
تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعد وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وخالاتكم و... وخالاتكم وبناتكم و... وخالاتكم وأب وخالاتكم وبناتكم
خالاتكم
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبناتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائعكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناها عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين فما استعتم به من فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة إن الله كان عليما حكيما na'am ubangiji subhanahu wata'ala yace wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akarna minkum mithaqan ghalidha ta yaya ma za a ce za ku karbi dukiya a gurin matan ku dan za ku sake su alhali sashen ku ya tudanyi da sashe mu'amala ta shiga wa akarna minkum mithaqan ghalidha kuma kun riki alƙawari alƙawari wanda yake karfa tsakaninku shine alƙawari na auratayya wannan bangare na aya sheik abdulsalam shuwa'iri yake cewa daga mujahid wannan ayar kusan ta magance matsantsalu masu yawa kusan duk wata matsala ta aure ta zamantakewa ayar in ka kalle ta ka kalli ma'anarta ta magance matsalar farko tunda Allah ya ce wa in aradtu wa ashruhunna bil ma'ruf فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كو أي خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا wato gaba da farko da Allah ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf ku maza ku ma'amalanci matayenku mu'amala mai kyau wata irin mu'amala sai ku kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu dan Allah idan har kowane namiji zai yi koyi da irin yadda muka ambata kaɗan daga cikin rayuwar manzon Allah a gidansa za a samu matsala a zamantakewar aure ba za a samu ba idan har ku mata za ku yi mu'amala da mazajenku a gidan aure kamar irin yadda matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka mu'amalance shi a gidansa za a samu matsala ta aure su fa ake so ku yi koyi da su in ba ku sani ba menene ke komai tsada a rayuwar ƴa mace a gidan mijinta suna tare misali su biyu ku ko hudu me yafi komai tsada a gurinta kwana ba haka ba ne? eh yanzu yau in su uku ne a gidan sai zama mijin don neman tsokala ko neman fitina sai yawa da guda ɗaya sai ya yi sati a ɗakinta za a zauna lafiya? ba za a zauna lafiya shi yasa abin da ya fi komai daraja a gurin ya mace a gidan mijinta in suna tare da sauran mata shine kwananta haka ne kwananta to matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sukan dauki kwana su yi kyauta da shi kyauta da kwana ba za ki iya ba wallahi suna yi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma ku lura kusan kuka bibiyi hadisan da suke magana rayuwar gidan manzon Allah kullum kowace daga cikin mata tara da manzon Allah ya zauna da su a lokaci guda kullum in ya shiga zai yi sallama da kowa a ɗakinta kafin ya kwanta kowa takan tare da abin da za ta faranta masa rai da shi tana karantar mai gidan ta ga me ya fi so a nan ne muka gane cewa manzon Allah yana son nama a nan muka gane manzon Allah yana son zuma annan muka gane manzo Allah yana son nono annan muka gane manzo Allah yana son sari soyayyen alkama wanda za a hada da burgudin nama a soya a ciki annan duk muka gane manzo Allah yana so kowace ta kan yi kokari ta ga in ya zo menene abin da za ta bashi ya zamto ta faranta masa rai shi sabani ke ke kuma kullun yanzu wani in ya shigo me zan takale shi bata masa rai wallahi akwai su a cikin inda ran sai ba zan yi kafara ta ina zan bata masa rai balantana ma dama yau an samu matsala tefa ne bai cika yadda ya kamata ya cika ba to bari na ga ta ina zan kama shi ta ta ina zan hukunta shi shi ne maganar Allah dan Allah in kun yi koyi da rayuwar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kalli dalilin saukar suratul tahrim dalilin saukar suratul tahrim kaga zuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sha a dakin Hafsa ita kullun yazo zai sallama za ta bashi zuma zai tsaya ya sha zuma sannan sai ya wuce kaga sai suka fahimci cewa to dan bata lokacin da yake a dakin Hafsa fa yana dan yawa ya dan fina sauran to ya za a yi ya za a yi shi ne har abin da ya faru ya faru wanda in mun zo kanta su da bayani ne dogon bayani ko kuma in lokaci wani lokaci ya bari a cikin irin wannan ayoyin duka za mu ɗauki bayanin gaba bayan gaba sai mu aiwatar da shi mahallu shahid ne shi ne idan har akwai mu'ashara bil ma'ruf kyautata zato hakuri da juna juriya taimakekeniya tausaya wa juna tallafa wa juna ya nema ya nema bai samu ba ko ya samo kaɗan karɓi sa masa albarka gaya masa ai jiya ka kawo shekarun jiya ka kawo wani satin ka kawo don yau ba a samu ba ai ba laifinka ba ne don Allah ne a cikin ku suke yin haka amma wallahi cikin akwai wanda mai gidansa zai kawo komai da ake bukata abin da ya manta bai kawo ba kila ashana ce ko kanwa ko wani a makamancin haka a kan wannan kanwar za a daga jijiyar wuya ina wa ashiru na bilma ina fata mun gani kun ga babu adalci a ciki babu adalci a ciki daga in har shi yasa ki yi kokari ki kubuta a maza akwai mutane da aka siffanta daga cikin mutane masu shari'a a mata akwai mutane da aka siffata daga cikin masu shari ki yi ƙoƙari ki kufuta daga cikin mataye masu shari mana ai manzon Allah ya faɗa ko yace ya ga yawan ɗan wuta akwai mata a ciki aka tambaye shi me yasa sai manzon Allah ya yakfurnal ashirata ko suna kafircewa ashira zamantakewa wannan wa ashiruhunna bil ma'ruf da Allah ya ce amma ban ce kurshi to suna kafircewa sannan ba su godiya rashin godiya na abin da miji zai kawo malamai suka bayan suka ce matafi za ka iya ɗaukar ɗawainiyarta shekara guda baka taɓa samun matsala ba lana ɗaya in ka samu matsala sai ta waye gari kamar baka taɓa yi mata kawai ba to kar ki zanto cikin wannan hali ina fata mun gani kar ki zanto alladina yakfuna al-ashira mun fahimci wannan abu na biyu sai Allah ya ce wa mazan bayan wa ashiru hunna bil ma'ruf wa in karitumu kunna idan kun ji ba kwa san su Allah ne yake faɗa ba asa an takrahu shay'an za ku iya jin cewa ba kwa san abu amma wa yaj'al Allahu fihi khayran katira sai zanto Allah madaukakin sarki ya saka wato alheri mai yawa a cikin wannan abu ana dannan maza ne har yanzu duk yadda ba taka kai da bakanta maka da ɓacin ranka da waye da sauransu sai Allah yake rarrashin ka cewa kada a samu matsala kada dai a rabu kada a rabu za ka iya kin wani bangare sai ka kuma Allah ya mai da al'amarin alheri gare ka ina fata mun gane shi yasa ku lura yawanci duk da cewa ba kyau idan aka tilasta wa namiji yin auren dore ana yi aiko ba kyau amma in yayi hakuri musamman in umarni irin na iyaye ne sai ya karba sai ya yi sai kuga daga baya abin ya zama alheri gare shi sau dama wa asa an takrahu sha'an wa yata Allahu fihi khairan kathira ina fata mun gane a nan gurin har yanzu sai Allah ya sake cewa idan abu ya gagara har kun kai ga kuna son canza mata ashe halal ne a canza mata ina fata mun gane in har ta yi abin da ya kamata a canza ta halal ne lokaci ya ce amma ɗan minti biyar zan ƙarasa wannan bayani in zo mu tashi ayoyin da malam ya karanta ina fata za ku yi hakuri in ta kai ga haka to sai a yi wanda nan ma bayani yana zuwa a wasu ayoyi da za mu karanta kila gobe da jibi na yaya abin zai kasance mun fahimci wannan amma in an zo Allah ya ce kun ba wa wasu mata daga cikin matan ko kan tsara wata dukiya mai yawan gaske wanda a nan yake kara bayyana cewa sadaki ne ya mace ta sama ba shi da iyaka da haka in mutum ya ga zai iya bada malala gashin tuki a matsayin sadaki zai iya bayarwa ina fata mun gane zai iya bayarwa shi yasa lokacin eh, Umar bin Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu da ya zo ya iyakance sadakin ya mace kare wuce dinare dubu hudu dinare dubu hudu sai iyakance shi haka dinare dubu hudu nan a yanzu fata hu miliyan ashirin a yanzu haka sai iyakance kansa daki ya wuce wannan sai aka samu wata mata hazika sai ta ce kai umar ya za ka iyakance abinda Allah bai iyakance ba shi kuma umar dama kun san wakana waqafan inda kitaballah da ya ji ana maganan Allah ko me yayi da ka ce masa Allah ga abin da ya ci to zai tsaya zai saurara kuma zai kalla ta ce yaya za ka tsaya ga Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa a taitun ida hunnan ƙin tsaran alhalin kun ba wa ɗaya daga cikin matanku wani tarin dukiya mai yawa sai ce tabbas kin yi gaskiya ta ce zo tara mutane ya hau bari sai ce to sadaki babu iyaka duk abin da mutum ya ga zai iya bayarwa ya bayar a matsayin sadaki ina fata mun gani sai sadaki ya bayu cewa ba shi da iyaka ta sama ba shi da iyaka ta ƙasa in kin ga dama ya siya miki takalmi soso a matsayin sadaki in ya dashi kiran sadaki ina fata mun gane in ya ga dama ya baki miliyan tokare sama a matsayin sadakin ki ya yarda shikenan ya halatta sadaki ina fata mun gane sai Allah ya ce wa kaifa ta'kulu kaifa ta'kuluna wa kad afdha ba'dukum ba'dan ta yaya ma mutum zai iya karban wani abu daga hannun matarsa dan za su rabu alhalin an tsudanye da juna an kwanta mayafi daya mu'amala ta riga ta hada an riga an zama ɗaya ai ko da kuma an rabu ina fata mun gani an kulla wata alaƙa wanda kai baka taɓa kulla wata alaƙa da wata irin ta ba sai ita ita bata taɓa kulla wata alaƙa da wani ba sai kai wa kada akadna minkum mithaqan ghalida alhalin sun riki wani alƙawari wanda yake karfan alkawari shine ne an ba shi aurenta da karmar Allah maɗaukacin sarki an yi siga a wurin aure ijab wal qubul wanda ke tabbatuwan alaƙa ta kullu a tsakani wacce alaƙa ce kuma ta har abada ko da an waliyinta misali wakilinsa ya nemi aurenta a gurin waliyinsa shi kuma ya bata kuma an ambaci Allah maɗaukacin sarki ta zama halal gare shi ya zama halal gare ta wanda da ila in ta kalle shi kallon sha'awa za a rubuta mata zunubi yanzu Allah ya ɗauke wannan hijabi hijabi da idan ya kalle ta Allah zai kallon sha'awa Allah zai rubuta masa zunubi na ya aikata sabo ina fata mun gani da in ya kusance ta to ya zamo yayi ne yayi zina in ya taba aure ma'ana kuncin kisa za a masa amma saboda wannan kalmar ta Allah madaukakin sarki yanzu babu wannan kisa ya zama halattacciyar mu'amala ne tsakanin su ban sai ba ko kuna fahimta dan haka ashe alaka ta zamantakewa ta auratayya ba alaka ta daga jijiyar wuya ba alaka ta fada ba idan abin rabuwa ya zo ya kama a rabu sai a rabu salin kalin babu cin mutunci ba cin zarafi wannan matar ta rufa maka asiri tun da ta aure ka wannan mijin ya rufa miki asiri tun da ya ji har ya aure ki duk mutumin da ya hanga ya leko ya ga ke zai aura to fa ya miki gata ya soki ko da ke mutumiyar banza ne shi fa a gurin sake ba mutumiyar banza ba ce ya yadda irin kalarki da irin ɗabi'arki ya zamo shi ne kalar ‘ya'yansa irin kalar gidanku irin kalar zuriyarku ya zamo shi ne irin kalar zuriyar gidansa haka duk mutumin da duba ta ta aure ka musamman ko ubanta ya ɗauka ya baka ko duniya tana ganin ka mutumin banza kai ba mutumin banza bane a gurin ta ba mutumin banza bane a gurin sa ina fata mun gane wa kad afdha ba'dukum ba'dakum ila ba'd wa akadna minkum mithaqan ghaliza Allah ka gane da mu za mu dakata a nan gurin sai darasi na gaba idan Allah ya kai mu wayannan ayoyi da malam ya karanta insha Allah gobe in yazo za mu sake maimaita su sai mu karanta mu ga wane ne Allah madaukakin sarki ya halatta ya aure ki wane ne wanda Allah ya haramta ba zai aure ki ba haramci na har abada ne ko kuma haramci na wani lokaci su wane ne waɗannan gobe in Allah ya mana nisan kwana bayani zai biyo ta kai insha Allah ta'ala cikin wannan sura mai albarka abinda muka rada dai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sami tarayya a cikin lada wanda yake da kuskure ne kuma Allah sai shi daga zukatan ya kuma gafarta mana lokaci ya tafi to
malam musulmi da ya sake ta to daga baya sai da ya sake ta amma ita ce ta goma ta ga wanda da ni ne to ana cikin haka sai ya shi ne shi ke nan to wani shi za ta yi masa karwa ne ko ya ba za ba
wato akwai abin da muke maimaitawa kullum shekara wannan karatun ya kamata kowa ku rika amsawa wata mata amsa ma wani saki da kome yana hannun waye yana hannun miji idda da gama wata tana hannun waye tana hannun mace idan mijinki ya sake ki ya ce ya sake ki kin saku in duniya ta ce baki saku ba to kin saku ba idan mijinki ya ce ya mai da ke to kin mai ina fata mun gane babu kuma wani wanda zai ce baki mayu ba sai dai in akwai wani abu da aka je kotu alkali ya hanga ya ga lalle ya kamata a kashe auren sai shi ya kashe ina fata mun gani amma kina nan a matsayin matarsa ya rutu dama ba bai ma kama kin idda ba yi tunda ya sake ki kafin gama idda ya dawo da ke da ka ba batun maganar ma idda ya rasu shi kenan mijinki ya rasu daga ya rasu lokacin da ya rasu kin shiga ta gaba ina fata magani za ki masa takaba kuma za ki tigadansa mun fahimci wannan wannan shi da haka ku ƴan uwan miji kada kun ganta a gidansu ya ce ya mai da kayansa ta ki dawowa yanzu ya rasu ila ku ce ta dawo cin gado ne a ko ba haka ba inda gara ta sai a bata hakkinta ne kar ku yi haka za ku shiga dokokin Allah madaukakin sarki ina fata mun gane da haka ke matarsa ne kuma ya mutu zaki masa takaba kuma zaki ci gadonsa wallahu ta'ala a'lam wannan da ce malami ba akwai malami da ake sha na kare kaiwa to wai shi na alaka da sha na kare kaiwa saboda kira abin
ban sani ba ya danganta ai wannan ba ba jinin al'ada bane ko jinin da suke hana ibada jini ne guda biyu ko dai ya zamto jinin al'ada ne ko kuma jinin biki duk wani jinin da ba shi ba ba zai hana ibada ba ina ba ta mun gane duk wani abin da ba wannan ba ba zai hana ibada ba ko dai jinin al'ada ne ko kuma jinin biki jinin al'ada matakar bai wuce kwana goma sha biyar ba ina za ki riga shi a cikin jinin al'ada in ya wuce haka ya koma damar istihala ina fata mun gane jinin biki kuma matakar bai wuce kwana sittin ba in ya wuce kwana sittin shi ma za ki riga shi jinin mai jinin istihala wanda shi baya hana sallah baya hana ibada ina fata mun gane wallahu ta'ala a'lam
Thank you. sannan ana cewa a yi wasu ƙarfi sabar a za ko bayan da to za a gaya masa a abu kamar ƙarfi na mai mutum ne kafin ya yi a yi kuma mai wuce ba da ya yi ba.
wannan tana magana akan arrawatib ne arrawatib me ratib ratib shine kamar albashi ko abinda aka ajiye duk lokacin su in yazo za a yi lafil bilu ne wanda lafil bilu suna da alaka da sunan farin lafiya ina ba ta mun gane suna da alaka da sallolin farilla ne haka ba wai kawai yanzu haka kamar yanzu in tashi sai ne dan in kun duba walhama ba ta cikin ne ita ma ibara ce mai zaman kanta ba ta cikin rawatib wa'annan wasu nafilfili ne wanda ake yi kafin sallan azhar bayan sallan azhar kafin sallan la'asar bayan sallan magariba kafin sallan isha'i mun gane wayannan anan ake waɗannan lafifin ina fata mun gane su ne wannan arrawati din mun gane wallahu ta'ala alam sai masu neman addu'o'i wanda suke sanarwa da addu'a ma shi da tawa da alaƙa Allah mu da sarki ya ba da alaƙa ko kuma wannan da ke zama da alima da ya da alaƙa a da saboni Allah ya da zama shi ne a kai ya gare
na miki murna sai karshe Allah ya sa ya zamto alheri Allah ya sa ya zamto alheri in ba alheri bane Allah canja miki da mafi alkhairi marasa lafiya a cikin ubangiji subhanahu wataala ya ba su lafiya Allah ta dinya ta zamto kafara gare su Allah ta dinya ta zamto sanadiyar kara musu imani Allah ka ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ka kara mana lafiya Allah ka kara mana lafiya Allah ka jikan mu Allah ka kara mana dukkan ayyukan mu na alheri Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka ba mu ikon tuba kafin rasuwar mu su riske mu Allah ka ba mu ikon tuba kafin ajalin mu ya riske mu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da rahama Allah ka yafe musu Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka sa danna ta nema konar mu baki daya Allah ka sa danna ta nema konar mu baki daya Allah duk abin da ya fi karfin mu Allah ka shiga lamarin mu Allah ka shiga lamarin mu duk mai nufin mu da sharri da musifa Allah ka maida masa kayan sa kansa in mai shirya ne kuma Allah ka shirye shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum